بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kawo mu wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna ashirin ga watan jumadal akhira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1443 a gidayen miladiya yau muna ashirin da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun zo wannan majalisi mai albarka a wannan babban masallaci da ke wannan babban markazi cibiya na abdullahi bin abbas da ke cikin birnin zaria a jihar kaduna najeriya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara magarin zaria albarka Allah ka ƙara mu garuruwan musulmi albarka ka ɗaukake mana fitintunu da tashin tashina da dukkan abin da ya dame mu mun zo don ci gaba ko kuma fara duka yana iya ɗauka wannan majalisi hakikanin gaskiya ci gaba ne domin wannan majalisin ya shekara biyar sai dai a wannan karo an masa kuskurima. an masa gyaran fuska a wa'incan lokuta a baya muna karatu ne bayan sallan asubahi kuma muna karanta littafin taysirul latifil mannan fi khulasati tafsir alquran na al'allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala amma a wannan karo sai karatun ya dawo bayan sallan magriba kuma maimakon wancan littafi na al'allamatu sa'adi sai muka ce za mu karanta wani littafi mufsidatul ƙulu ma'anan mufsidatul ƙulu ɗabi'u da tadodi da halaye da aƙidu waɗanda suke gurɓata zuciyar ɗan adam wanda ya rubuta wannan littafi shine babban malami muhammad bin salih al-munajjid muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya tsare shi ya kuma kubutar da shi daga jarabawan da Allah subhanahu wa ta'ala yi masa domin ina kyauta tsammanin a yanzu haka maganan da ake ciki yana tsari waɗansu shugabanni a kan zalunci an kama wannan malami an tsare shi a gidan yari ya samu lokaci mai tsawo muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi Allah ya ƙara masa haƙuri da sabati ya tabbatar da digadigan shi da mu baki ɗaya har ya zuwa mutuwa a wannan littafi ya yi ta ne domin gyaran zukata mun sani cewa zuciya ta ɗan adam daga nan ne dukkan wani ɗabi'a mare kyau yake fitowa dukan wani fasadi ko wata banna ko zunubi ko zalunci ko ƙetar haddi ko ƙeƙashewan zuciya to duka waɗannan matsaloli da ke faruwa sai ka ga ɗan adam ya lalace ya zama fasiki ya zama asharari ya zama mujirmi ya zama mushiriki ya zama kafiri duk waɗannan matsaloli suna faruwa ne daga zuciyar ɗan adam kamar yadda yake kuma gyaruwanta shi ke gyara ɗan adam sai ka ga mutum ya zama na Allah ya zama mutumin kirki ya zama mummuni wani ma har Allah ya azata shi da mutuwan shahada saboda irin kyawun zuciyan shi da tsaftan zuciyan shi da tsarkin da ta samu to amma ba zai yi mutum ya sami tsarkin zuciya ba ya gusar ma zuciyarsa da cututtukan da ke damunta har sai ya san zuciyar ya kuma karanta a shar'ance abin da ke gyara ta da kuma abin da ke cusa mata guba da cuta ya sanya ta cikin rashin lafiya sai kuma ya nemi maganin wannan cuta da rashin lafiyan in Allah ya mishi gamdakatar ya warke daga cututtuka na zuciyan to sai kaga ɗan adam ya zama miƙaƙƙe nagartacce shi yasa a har kullum akan kimanta mutum ne da gwargwadon abin da ke cikin zuciyarsa ba a kimanta mutum da irin ginin gangan jikinsa ginin gangan jiki baka da hannu a ciki haka nan kai ma ka samu kanka kai fari ne ko baki kai balarabe ne ko ba ajami kai dogo ne ko gajere kai kyakkyawa ne ko kuwa ba kyakkyawa ba ba za mu ce mummuna ba ko kyakkyawa ko wanda ba kyakkyawa ba to duka dai ba wanda ke da hannu a ciki wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala kuma bai wakilta wannan aiki a hannun bayansa ba shi kadai ya ta da wannan to da ba da wannan ake kimanta mutum ba abinda ake kimanta mutum da shi menene zuciyarsa ta taskace ta ƙudurta ta aikata menene kirjin shi ya kewaye a nan ne ake kimanta ɗan adam ana iya samun mai mummunan halitta amma zuciyar shi ta kiyaye alkhairi ta taskace alkhairi to sai kaga yayi kima yayi farin jini duk da munin halittansa sai kaga ana son shi ana faɗin alkhairi a kansa kai ba a ƙasa ba har a sama mala'iku suna son shi suna yabansa suna faɗin alkhairi a kansa kai hatta rabbul izzati wal jabarut sai ya kasance wannan bawa yayi farin jini a wurinsa Allah yana son sa yana ambatansa kyakkyawan ambato kuma yana alƙawarta masa kyakkyawan alƙawara na aljanna da dawwamammiyar ni'ima ranar tashin alkiyama idan zuciyar shi ta tsarkaka ta kyautata sai kaga tun kafin aje tashin alkiyama ma a rayuwar duniya Allah subhanahu wata'ala zai yassare masa abubuwa masu wahala zai daga darajojin shi zai ba shi kariya daga dukkan sharrora zai ba shi kariya daga makiya zai hutar da zuciyarsa saboda mene ita ma zuciyar ta yi aiki ta kusanci Allah shi kuma Allah subhanahu wata'ala baya ba da duk wanda ya so kusanci shi to shi ma sai Allah ya kusance ka sama da yadda kai kake so ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sanya mu cikin masoyanka wanda za mu kusance ka kamar yadda muke cewa duk wata ɓanna daga gurɓacewar zuciya take tasowa yayin da zuciya ta gurɓace to daga nan ne miyagun aikace-aikace ke tasowa idan miyagun ayyuka suka mamaye ɗan adam sai su haifar mishi da wata babban cuta ita ce kaswatar qalb bushewan zuciya ma'anan bushewan zuciya zuciya ta zama ba ta gane alkhairi ballantana ta aikata ba ta gane sharri ballantana ta nisanta to a wannan lokaci fa rashin lafiya yayi tsanani kenan ga zuciya idan rashin lafiyan ya tsanani da yawa zuciyar ɗan adam tana iya mutuwa murus ya zama ga mutum yana numfashi amma matacce ne kamar yadda alƙur'ani mai girma ya siffanta mana waɗansu mutane sannan a wannan lokaci ne zai kasance babu wani haske da zai iya kutsawa zuciya don ta riga ta mutu وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين cuta ta kai cuta kenan ga zuciya wannan al'amari ya sanya malamai na musulunci suka ɗauki al'amarin zuciya da girma ƙwarai da gaske sha'anin zuciya ba ƙaramin al'amari ba a gangan jiki kamar yadda ne ya bayani a baya bal har malamai ma suna batun cewa alƙal malikul a'aba suna cewa zuciya ita ce sarauniya na gaɓuɓɓa ga baki ɗaya ko kuma ka ce ita ce jagora kwamanda na sauran gaɓuɓɓa ga baki ɗaya duk wata gaba da ke gangan jikin ɗan adam tana ɗa'a ne ga zuciya ba ta saba mata duk wata gaba ido yana ɗa'a ne ga zuciya harshe yana ɗa'a ne ga zuciya hannaye da ƙafafu suna ɗa'a ne ga zuciya ciki yana ɗa'a ne ga zuciya tsaraicin mutum ma yana ɗa'a ne ga zuciya kai babu dai wata gaba a cikin gaɓuɓɓan ɗan adam face tana ɗa'a ne ga zuciya sai suke cewa idan zuciya ta zama nagartacciya to sai kaga duk gaɓaɓɓen ɗan adam sun zama nagartattu idan zuciya ta gurɓace sai kaga sauran gaɓaɓɓa na ɗan adam duk gabaki ɗaya sun riga sun gurɓace zai baka al'ajabi kaga mutum ƙiran halittan ku iri ɗaya abin da kuke amsawa iri ɗaya ina nufin wani yana aisha shi musulmi ne kai ma kana cewa kai musulmi ne amma zai iya ɗaukan yarinya ya ba ta guba ta sha ta mutu ya yayyanka ce daddatsa ta gundiya gunduwa wannan zuciyan anya kana jin cuta ba ta kama wannan zuciyan ba kana jin wannan hannun waye mabiyayya ya iya kashe wannan yarinya zuciya zuciya kana iya ganin wani a ƙiran jikin shi kana iya ganin shi kyakkyawa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka ganshi a ƙiran jiki yana da kyan jiki kyakkyawa komi na shi ya ginu ya kuma gina akan daidai in yi magana yana da fasahan magana yana da basiran magana maganar shi tana kutsawa cikin kunnuwa ana mata kyakkyawan sauraro amma wannan mutumin munafiki ne munafiki ne a wurin Allah ko da kuma yana cewa ni musulmi ne shine ma'anar idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu إن المنافقين لكاذبون me ya haifar musu da munafinci shine ibtanul kufur zuciyar ne ta ɓoye kafirci to ko da harshe yana nana ta imani wannan ba zai amfani ba a gaban Allah saboda zuciyar ta riga ta gurɓace wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi sun ɓoye kafirci a cikin zukata to ko da harshensu ya furta imani Allah ba zai karɓi wannan imani ba to wannan ya sanya malamai suke bai wa zuciya wato kula ta musamman har a cikin hadisi wanda bukhari da muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala wa inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنغن جكي متون أقوي وتلقوك قراء ليا إن تا كوتتا تا إنغنتا تدقل جنجكي زي كوتتا إنغنتا in ta gurɓace ta lalace to gabaki ɗaya mutum ya lalace ƙwanshi da ƙwarƙwatansa manzon Allah ce wannan gabar ita ce zuciya wannan ya sanya malamai suke taka tsantsan da al'amarin zuciya saboda sun san cewa cuta na iya kama ta kuma babban abin da ake nufi da cutan zuciya shine zuciya ta kasa sanin ta kasa aikata abin da aka halicce ta da shi a taƙaice kenan wannan shine cutar ita ce cutar zuciya yayin da zuciya ta jahilci Allah bata san Allah ba ta jahilci duk zuciyar da ta fada cikin wannan to ta fada cikin ta zuciyar da ta gajiya wurin san Allah bata so Allah ba bata mai da al'amarinta ga Allah ba bata dogara ga Allah ba bata gabatar da Allah akan dukkan abin da take sha'awa ba to wannan zuciya ta fada cikin cuta ta fada cikin rashin lafiya sai dai kuma ai amfani da magunguna domin samun warakanta za mu ji magungunan cutar zuciya insha Allah ta'ala a shi har malamai suna da wata ibara da suke faɗi a nan suke cewa law arafa al-abdu kulla shay'in wa lam ya'rif rabbahu fa ka'annahu lam ya'rif shay'an duk mutumin da ya san komai amma bai san Allah ba to wannan mutumin tamkar bai san komai bane haka nan kuma suna cewa walau nala kullu hadd min hudud ad-dunya wala dhatiha وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والأنس به فكأنه لم يظفر لذة ولا نع ولا نعيما ولا قرة عين duk abin da ka ɗanɗana a duniya na daɗi da walwala amma aka yi rashin dace bawa bai ɗanɗani garɗi na san Allah ba malamai suke cewa wannan kaman bai taba dandana wani dadi bane kaman bai taba samun wani kwanciyar hankali bane kamar bai taba dandana wata ni'ima bane saboda ni saboda bai dandana abin da aka halice shi da shi ba shine san Allah wanda zai bayi zuwa ga a kadaita Allah da bauta a miƙa wuya gare shi a ƙaunace shi sama da yadda ake ƙaunan kowa a yi aiki da dokokinsa a nisanci hane-hanensa ana tsoronsa ana kwaɗayinsa ana kuma ƙaunansa subhanahu wa ta'ala don haka duk wanda ke son zuciyarsa ta kubuta ya sami alƙalbus salim alƙalb as-salim da alƙur'ani mai girma yake cewa babu wanda zai ci nasara a wurin Allah sai wanda ya je ma Allah da alƙalbus salim alƙalbus salim yau ma layin ku'u malin wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim al'allamatu sa'adi da yake fassara ma'anin alƙalbus salim ma'anin shi a hautance zuciya kuɓutacciya zuciya kuɓutacciya sai al'alamatu sa'adi yake cewa alƙalbus salim allazi salima mina shirki babu yadda za a yi mutum ya zama yana da kubutacciyar zuciya har sai zuciyarsa ta kubuta daga shirka shirka da Allah subhanahu wata'ala a cikin rububiyya a cikin uluhiyya a cikin sunayen Allah da sifofinsa sai ta kubuta sannan washak sai zuciya ta kubuta daga shakka duk wani abin da ya zo a cikin alkur'ani na bayani ko hukunci ko labari to babu yadda za a yi mutum ya samu alƙalbus salim sai ya yi imani da wannan abin ɗari bisa ɗari ba shi da taba ba ba shi da shaka a ciki wa mahabbata sharri sai zuciyar da ta kubuta daga san sharri mutum ya zama yana son sharri sharru ra'ayi suna da yawa za mu karanta sashen su a cikin wannan littafi da za mu karanta insha Allah ta'ala za kuma mu ji waɗansu a cikinsu a nan gaba kaɗan wanda ya zama yana son ya rika shan taba shan taba sharri ne ko alkhairi sharri to zuciyar shi ba kubatacciya bane ba shi daga cikin wanda za su ci nasara ranar tashin alkiyama wanda ya zama yana son sata yana son shaye-shaye ya zama namiji ne yana son bin mata ko mace ce tana son bin maza ko ya zama yana da hassada duk ba sharura ba ne to idan mutum bai kubuta daga waɗannan cututtuka ba babu yadda za a iya samu tsarkin zuciya ya zama zuciyar shi ta zama kubutacciya wal israr ala al bid'ati wa dhunub sai dan adam zuciyar shi ta kubuta daga dogewa akan zunubi da kuma aikata bid'a duk wanda ke bid'a ko a cikin aqida kamar irin bid'o'in ƴan shi'a da bid'o'in khawarij boko haram duk wanda ya saba mana a cikin fahimta kafiri ne hukuncin shi a kashe shi kaga wannan gurbatacciyar aqida ce da aqidan akwai waɗanda suka sai Allah aqidan haƙiƙa kenan aqidan ƴan haƙiƙa da ire-iren waɗannan gurɓatattun aƙidu da kuma bid'o'i na ibada ibadan da mutum zai ƙirƙire ta babu nasi daga Allah babu shari'a daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan ayyita annabi bai santa ba sahabbansa ba su santa ba irin bid'an maulidi duk bid'o'i ne a cikin ibadu to sai mutum ya kubuta daga bid'o'i a cikin aƙidu da bid'o'i a cikin ibadu to idan mutum ya samu wannan ya kuma nisanci zunubai daidai gwargwadon hali to a wannan lokaci mutum zai sami alƙalbus salim mala ya ci gaba da cewa wattasafa bil ikhlas wal ilmi wal yaqin wa mahabbatal khair idan ka koru daga waɗancan ba shirka ba shakka babu san sharri babu bid'a babu manya-manyan zunubai sai kuma ka sufanci da ikhlasi ka sufanci da ilimi ka san Allah ka gane waye Allah ka samu cikakken yaƙini akan Allah duk abin da ya fito daga Allah baka kokonto baka taba ba duk abin da ya fito daga ɗan saƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama kenan baka taba ba baka shakka sannan ga ka kana son alkhairi duk kofan da take kofa ce ta alkhairi to ko da baka iya aikata ta ba kana nan kana santa kana kuma fatan Allah ya baka iko kai aiki da ita kuma kana fatan Allah ya taimake ka ka yada ta kaga son alkhairi kenan to idan ka samu wannan wa takunu iradatuhu tabi'atun li mahabbatillah duk tunanin dan adam da burace-buracenka ya zama yana bin abin da Allah yake so wa hawahu taba'an lima ja'a bihi kuma sarranka ya zama yana rusanawa zuwa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to idan ka samu wannan ka samu alqalbus salim kubatacciyar zuciya wacce take ita ce za ta ci nasara ranar tashin alkiyama to sai dai yana da kyau kuma ka gane ko da kana ƙoƙari ka nisanci waɗancan abubuwan to ka san fa cewa cutan nan da muka yi magana na zuciya shedan ba zai baka ba zai ta ƙoƙari sai ya ɗanɗana maka cuta daga cikin cututtukan zuciya cututtukan zuciya guda biyu ne guda nawa guda biyu cuta ta farko maradu shubuhat cuta ta biyu maradu shahawat iyakan cututtukan kenan amma kuma mafi sharrin cuta mafi hatsarin cuta maradu shubuhat cututtuka na shubha al'allamatu sa'adi ya ce abinda ake nufi da cutan zuciya ta shubha ya ce alƙadihatu a ya ce asadatu anilin ƙiyadil shari'i ma'anin shubha kenan cutan shubha duk wani abin da idan ka saurara ko ka gani zai kange ka daga miƙa wuya ga dokokin Allah to cutan shubha kenan an fahimta duk abin da idan ka saurare shi zai hana ka gane Allah zai hana ka miƙa wuya ga dokokin Allah to wannan lokaci mutum ya samu cuta ta shubha shi yasa sai ka ga malamai in aka samu miyagun malamai suna da tasiri mai ƙarfi a wannan babi saboda kullum su suke jiyar da ɗalibansu kalmomi da za su hana su fahimtar gaskiya to sai a ce mutum ya kamu da cutar shubha ko kuma wani abin da za a nuna maka sai ya hana ka fahimtar gaskiya ballantana ka yi aiki da gaskiya sai kaga an zauna an yi da'ira an sa farin kyalle ana wani abu kana ganin wannan kullum kullum kullum sai wannan ya kange ka daga ka fahimci hakikanin gaskiyar yadda ake ambatan Allah shubha ke ko kaga ana daukan charbuna wani ya dauki charbi daya wani ya dauki biyu wani ya dauki uku ya rataya a wuyansa kullun yaro yana ganin wannan sai ya ɗauka wani ita ce gaskiya sai aka ce mishi ba ita ce shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa akai me ya gamu da shi cutan shubha da ka duk wani abin da zaka ji ko zaka gani ya kange ka daga fahimtar gaskiya ya kuma hana ka yin aiki da gaskiya to wani abin da mutum ya samu sunan shi ne shubha Allah ka tsare mu daga shubuhuhi cuta ce babba to sai kuma cuta ta biyu ko kuma kafin nan ita wannan cutar duk wani kafirci da kaga ana Allah a ban kasa a karkashin wannan cutar ne idan kirista sun zo suna fada sun samu shubha ne innahu alaqaw aba'um dallin sun samu iyayensu akan bata ne sai suka yi ta gaya musu cewa isa dan Allah ne wa ta'ala Allahu amma yaqulul kafiruna qulwan kabira sai ‘ya'yan suka aƙidantu da abin da iyayensu suke nanata musu suna ganin suna ɗaukan cross suna fuskantar da buƙatuwansu zuwa gare shi sai wannan ya karkatar da su daga Allah sun gamu da matsalin shubuhaki haka nan yahudu haka nan sauran mushrikai haka nan ɓatattu ko da bai kai ga kafirci ba to da ka duk wani kafirci da ka gani a ban kasa asalin shi daga shubha ne daga shubha ne duk wata shirka da ka ganta a ban kasa daga shubha ce idan ka ce ma wani waliyai mutanen kirki in dai waliyai ne na gaskiya kuma masoya Allah ne amma ba akan ɗauki haƙƙin Allah bane a basu su ma mutane ne an san lokacin da aka haife su an san cinsu da shansu an san bukatuwansu zuwa ga inuwa bukatuwansu zuwa ga ruwa bukatuwansu zuwa ga sanyi bukatuwansu zuwa ga iyali sai wani ya ga dan ne za ka rika zagin waliyai ai wannan tun da waliyin Allah ne to idan kai mishi sujada kamar kai ma Allah ne ba shirka ta shigo kenan ba shubha da haka duk wata kofa ta shirka da ka gani ta faru ne ta karkashin shubha haka nan duk wani munafinci da kaga ya faru ta karkashin shubha ne idan ka ɗauki munafinci irin wanda yake fitowa a cikin 'yan boko ka ɗauki aƙidan almaniya secularism fasl dini an duniya addini daban yadda za mu gudanar da rayuwar mu daban ya za siyasa wannan Allah ba shi da haƙƙin ya ce mana ga yadda za mu ya za mu nemi kuɗi ya za mu nemi mulki ya za mu yi makwabtaka wannan gwargwadon wayanka gwargwadon yadda za ka samu cin riba na waɗannan abubuwan amma kada Allah ya tsoma maka baki a ciki akwai 'yan boko da yawa da suke da irin wannan aƙida shubuhohi suke da shi idan ka je jami'o'i za ka rika samun su shubuhohi suke da shi ai in ka kalli kaza baka kalli kaza ba in ka auna da kaza in ka shubha ta same su sai munafinci ya fada musu sai munafinci ya fada musu to ire-iren waɗannan abubuwan to duka daga cutan shubha ne haka nan ma bid'a daga cutan shubha ne za a gaya mutum abu kaza fa addini ne in kai zaka samu lada sai ya je ya rika yin wata ibada da Allah bai saukar da hujja akan ta ba yana jin zai samu lada ya aka yi ke yin ta yana jin zai samu lada ne to inda ya samo bayani akan cewa zai samu ladan nan to nan ne shubhan take jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan cuta kenan ne shubha cuta kuma ta shahawat sha'awan rai me rai ke so ita kuma kamar da al'alamatu sa'adi yayi bayaninta ita ce alqadihatu fil ilmi yaqini duk wata cuta da za ta soki abin da ka sani na gaskiya to ita ce ake kira shahawat za ta soki ilimin da kake da shi na yaqini kamar yanzu bari in tambaye ku da Allah jama'a wane ne cikin nan bai san cewa zina haramun bane akwai wanda bai san haka ba a dai cikin nan babu yan shi a dai suna iya zama ba san in ba su san zina haramun bane kila ma su rika ganin cewa zina bautan Allah ne in kai zina so hudu ma za a baka ladan annabi kaga wannan ababin menene shubhat ne wanda muka wuce to amma kai yanzu da kai da cewa zina haramun ne kai ko wani tunani ne ya kama ka ya kama zuciyarka har ka ga cewa to bari in je in yin haka nan alqadiha fil ilmi liqini da ka an samu gurbacewar ilimi ne ilimin ka da wannan abin da ka sani ne ya gurbata sai mutum ya je ya zina kowa ya san cewa shan jini haramun ne amma idan cuta ta kama zuciyar shi sai ya yanka mutum ma ya sha jininsa shahawat kenan kowa ya san cewa girman kai banna ne amma idan wannan ilimin ya gurɓace sai kaga mutum yana rena mutane yana walakanta su kuma baya karɓan gaskiya an sami alƙadafu kenan fil ilmi da kini to don haka wannan cutan duk wani girman kai duk wata hassada duk wata alfahari duk wani son duniya duk wani son mulki neman a riƙa ganinka komi sai an yi da kai duk abin da ba a shawarce ka ba zai yi ba ire-iren waɗannan cututtukan da suke faɗa ma zuciya duk sun samu ne ta ƙarƙashin ƙofan shahawat ƙarƙashin ƙofan shahawat to waɗannan cututtuka guda biyu su ne miyagun cututtuka da ke fada maran ɗan adam kuma cututtuka ne masu haɗari ƙwarai da gaske al'imam ibn qayyim yake bayanin cewa duk zuciyar da aka shayar da ita wannan cutan ko cutan ashubahat ko cutan ashahawat duk zuciyar da aka shayar da ita wannan aka jarabce ta da wannan cutan ya ce to an jarabce ta da abin da zai haifar mata da alƙaswa ya ce idza ushriba alqalb marad min amradiha nataja minhu alqasawa sai qaswatul qalbi ya fada mu mutum bushewan zuciya ya zama in ya ga gaskiya ba zai gane ba ballantana ya aiki da ita in ya ga ƙarya ba zai gane ba ballantana ya nisance ta sai ibn qayyim ya ci gaba da bayanin cewa ma duriba abdun bi uqubatin a azama min qaswatil qalbi wal bu'di anil babu fitina da za a jarabci bawa da ita kamar a jarabce shi da qaswatul qalb wacce za ta gadar mishi nisantan Allah duk wanda aka jarabce shi da waɗannan cututtukan ko ɗaya daga cikinsu to tashin hankalin da zai fada zai kai ga zai samu qaswatul qalb kuma duk wanda ya samu qaswatul qalb to shikenan ya fada cikin mafi hadarin cututtuka da Allah subhanahu wata'ala yake kyama sai ce khuliqatin naru li'izabatil qulubil qafiya idan da kai tambaya wai menene ma maqasudin halittar wutan jahannama ibn qayyim yace Allah ya halicci wuta ne saboda ta narkar da gurbatacciyar zuciya da ta kamu da waɗannan cututtuka shi da ya kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله بني عذاب da tashin hankali a gidan lahira ya tabbata ga waɗanda suke da bushewar zuciya kaswatul qalb sai ce ulaika fi dhalalin mubin waɗannan tun a duniya kana kallon su kasan suna kan bata bayyananniya ba sai kai tambaya ba in dai ka san Allah ka san dokokin Allah da hukunce-hukuncensa, ka san saƙon da ya aiko annabinsa zuwa ga bayinsa, to idan ka kalli wanda ke kan ɓata ba sai an gaya maka ba. Saboda ne, saboda balalun mubin ne, ɓatan shi bayyananniya ce, ba sai an yi wahala za a gano ta ba. Wanda ya ce maka Allah uku ne, wannan sai ka wahala gurin gano ɓatan shi. hakanan al'imam ibn qayyimi ya ci gaba da bayani sai ya ce a ba'adul ƙulubi an yi min Allahi alƙalbul ƙafiya idan ƙasa alƙalbu ƙaha ƙatil ainu ka ji wata matsala a yayin da zuciya ta bushe ta zama ƙafiya to a wannan lokaci ne sai kaga ido ya bushe saboda yana bin uwar gijiyansa shi ne sai kaga in ka shekarar karanta mishi ayyukan alkur'ani mai girma shi bai ga abin kuka a ciki ba bai ga abin da zai daki zuciya a ciki ya sa mutum ya lidis saboda ne saboda ya saurari kalmomin Allah ya saurari ayoyi waɗanda suke bayani akan girman Allah da buwayansa da isansa da ƙarfin mulkinsa wannan sai ta daki zuciyar mutum sai ka ga mutum ya yi la'asa sai ka ga mutum ba shi da karkashi saboda ne saboda zuciyan ta yi laushi da ambatan Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan irin laushin da idan aka karanta musu ayoyin Allah sai da zuciyar mutum ta yi laushi idza zukira Allah wajilat qulubuhum in an ambaci Allah sai zukatansu sai tsorata ma'anan alwajan tsoro amma wanda nan take ake yin shi kun fahimta shine ma'anan alwajan ba daidai yake da alkhawfu ba alkhawfu tsoro ne ba lale nan take da kaga abin tsoron ka tsorata ba ko nan take da kaji abin da zai tsoratar da kai ka tsorata ba amma shi ko alwajan nan take ne kana jin abin da aka gaya maka sai ka tsorata ko kana ganin abin da ya tsorata ka ka tsorata ko kuma kana fahimtar abin mai tsoro ka tsorata shine alwajan to su mummunai in an karanta musu ayin alqur'ani wajilat qulubuhum nan take zakatun za su tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to dan haka idan zuciya ta bushe sai ido ma ya bushe kai ta karanta ayoyin alkur'ani mai girma ba zai gane ba ba zai gane ba قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول mu azan ma duk da kake karanta mana din nan ba ma ganewa a to ai ba za ka gane ba wa ma tughni al-ayatu wan nuhur an qawmin la yu'minun duk wanda babu imani a cikin zuciyarsa ko ya ji ayoyin Allah ba za ta amfani shi ba saboda alqur'ani ne girma hudan ne lil muttaqin hudan lil muttaqin ba kowane karabi take amfana da alqur'ani mai girma ba sai wanda yake akwai tsoron Allah a tare da shi amma duk wanda zuciyar shi ta bushe to ba zai amfana da alqur'ani ba shine wancan ayin da muka kawo a farko wa iyara kullu ayatin la yu'minu biha wa iyara sabila ghayy wa iyara sabila rushdi la takhbu sabila wa iyara sabila ghayy takhbu sabila to wannan matsalan gurbacewan zuciya kenan sai malin ya ce walam yanji walam yanji fihi almawa'id kuma duk zuciyar da ta kekashe wa'azi zai mata tasiri fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce bawa ya kai gaban da yake wa'azi ba zai mishi tasiri ba ai bawa ya riga gama fada cikin tasko da bala'i idan ka je kai bannan ka aka zo aka ce ka ji tsoron Allah sai ka ji tsoron Allah ya kama ka to shi wanda zuciyar shi ta kekashe wannan ba zai mishi amfani ba idan ka zo ka ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala Allah ta'ala wannan duk kai ka san wannan ba zai mishi amfani ba akwai bala'i da fitinan da ya wuce wannan ire-iren waɗannan mutanen ne da zuciyarsu ta gurɓace su ne kaji ƙur'ani ya ce ula'ikan ladina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum sam sam sam Allah bai nufaci ya tsarkake zukatansu bane Allah bai nufaci ya tsarkake zukatansu ba to menene uquban su lahum fi dunya khizyun a duniya sai Allah ya walakanta su sai ya tozarta su wa lahum fil akhirati azabun azim ran tashin alkiyama kuma azaban su babba shi to kaga in ka fahimci wannan da kyau sai ka ga cewa to ashe duk yadda za ka yi ka yi abin da za ka yi kada zuciyanka ta samu cuta na al-shahawat ko ashubuhat ballantana ta gadar da alƙaswa wanda in ka faɗa cikin ƙaswa kuma ka faɗa cikin wannan bala'i amma kuma domin kar mu je da nisa shi dai al-iman ibn qayyim din wato ka san da yake shi mutum ne masanin Allah duk littafinsa da ka ɗauka sai ka ga yana bayani akan al'amarin zuciya idan da za ka ɗauki littafin igafatul lahafan fi masayidi shaitan za ka ga littafin asali ya gina ta ne ma dai akan zuciya da zuciya da shaitan ya yi bayani akan zuciya fiye da yadda kake tsammani idan ka sami littafin sa fawa'idul fawa'id fawa'idul fawa'id in ka sami littafin sa tariqul hijratain in ka sami littafin sa miftahu dari sa'ada in ka sami littafin sa hadil arwah ila biladil afrah kai duk wani littafi na ibnu al-qayyim da ka gani ka dauka ka karanta yana taimakawa gurin samun tsaftar zuciya da tsarkin rai shekul islam ibn taimiyya ma yana da wata risala karama ce amrabul qulub cututtukan zukata idan ka bibi waɗannan littattafai za ka samu bayanai akan al'amarin zuciya da yawa to shine ibn qayyim yake cewa abubuwan da suke gadar ma mutum da kaswatul qalbi ko kuma abubuwan da suke gadar ma mutum da waɗancan cututtukan hatta kai zuciyar ta bushe abubuwa guda hudu ne abubuwa guda nawa guda nawa guda hudu kun ga abu na farko shine yawan ci duk yadda ci ya wuce iyaka zai gada da ƙetashewan zuciya abin da hausa kuke cewa can tsiya yawan bacci in bacci ya wuce iyaka wallahi sai ya gadar da ƙeƙashewar zuciya kun fahimta yawan magana da kuma yawan shakuɗe ɗeniya da mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yau ba mu da cututtukan da suke tare da mu sama da waɗannan ka kirfa da kyau ka gani menene cututtukan 'yan Najeriya menene cututtukan mutanen duniya ma gabaki ɗaya waɗannan abubuwan ne kaga a ƙarƙashin ci wata ɓanna ne ba a yi a ƙarƙashin ci shi dai yana son kullum ya zama yana da kuɗi zai ci abin da ya ga dama ya sha abin da ya ga dama a ƙarƙashin wannan yankan kai nawa aka yi a ƙarƙashin wannan sihiri nawa aka yi a ƙarƙashin wannan luwaɗi nawa aka yi a ƙarƙashin wannan zina nawa aka yi a ƙarƙashin wannan cin kuɗin gwamnati nawa aka yi ha'inci nawa aka yi fashi da makami nawa aka yi ƙwace da sara suka nawa aka yi ka hararo duk matsalolin da kake ƙidayawa yanzu za ka ga saboda ci ana da san a ci ba a san a zauna da yunwa to duk wanda ya ɗauka ko ta halin kakafe na ci ko ta halin kakafe na ci abin da nake so to sai ya faɗa cikin kasotul kal abu na biyu shine annan bacci duk wanda ya mai da bacci tada to ai dole zuciyar shi ta ke kashi saboda ne saboda ya faɗa cikin alghafla ya faɗa cikin rafkana ya yi bacci da safe zuwa azahar da azahar zuwa la'asar in ya kwanta ko da dare kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya zama jifatun billaili shimarun bin nahar da rana kamar jaki yake ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya shiga can ya fita can da daddare kuma in ya kwanta akan gado to kamar jaki yake bai tashi ya kusanci Allah ba shedan ya yi mishi fitsari a kunni ya yi mishi kulli a kai ya zo ya danne shi yana lallashi ta kakka tashi ma kai sallah mutum ya faɗa cikin ghafla wanda ya faɗa cikin ghafla ai an riga an gama da babin wannan ya faɗa cikin kasuwatar kan bacci ana yin shi ne gwargwadon bukata to abu na ukun shine alkalam abin da aka jarabci mutane da shi a yau wai shin komi ne sai kai magana a kai wallahi da ban mamaki kaga kowa yana son ya rika ta'aliki akan komai kaga dan siyasa yana son ya tsoma baki a harkokin malanta malam ba fannin ka bane kai hakuri kai hakuri wannan ba fannin ka bane kaga dan kasuwa yana son ya tsoma baki a harkokin gudanar da mulki wato kowa yana son ya rika ta'aliki akan komai ka sani cewa ba komi ne ma ka sani ya kamata ka faɗi ba ba kuma komi ne ma zaka ba kuma in zaka faɗin ba sai ka kalkala komi ba kuma sai ka lura ina zan faɗi kuma wani irin adadi ma zan faɗa wannan ya sanya kaga magabata suna matsanancin faɗa da yawan taɗi yawan surutu wani malami ya ce sai da na tarbiyyanci wannan harshen shekara talatin ina ƙoƙari in tarbiyyanci harshe na irin wannan surutu da ba kan gado ka ji mutane in sun zauna caccaca kuma abin ban takaicin abin ban takaici ko mutum ya surutu a ɗakin shi to yana son in je masallaci ma ya ci gaba da surutun nan ne sai ka ga shedan ya mutane shigo shigo ba zarfi kana gama sallah sai a kira ka a waya haba tadi dai ustazu tadin nan ba za ka iya hakura da shi in za ka je masallaci ka bar wayan a gida ba ko da yake kila ni ne na kuskuren fahimta shin wannan wayan ita ce imanin ku wanda ya imani da waya dan Allah ita ce imanin ku in ita ce imanin ku na san ba za ku iya rabuwa da ita ba ita ce imaninku daga nan sai yaddan Allah sai aljanna har yanzu ban ga dalilin da zai sa ko da yaushe sai mutum ya dauki waya ba galibi abin da wayan take gadar maka duniya ce inda zaka gane haka shine kana iya cewa ni wayata akwai tafsirin malam Jafar akwai tafsirin malam wani akwai sahih bukhari na wani akwai wani akwai wani to cikin kowace kowane mutum goma wane ne ya taba zama awa daya ya kyala kowa ya keɓe kanshi bari in danna tafsirin malam jafar in ji wannan gurin ya danna ya ɗauka ina karatu cikin kowane mutum goma da ƙyar za ka samu mutum ɗaya sai dai alfaharin aini a wayana ai ina da tafsirin wani ina da wani ina da na wani ina da na wani amma ba zai ji ba ba zai ji ba to ko mai kuka fahimta a nan iqamatul hujja Allah dai yana nufin sai ya kama mu da hujja wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kowa Allah ya aiko mishi da manzon shi ga yana a wayanka ga yana a wayanka manzanka ai manzannin kala-kala ne akwai babban manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallama to daga lokacin nan ai ya dora isar da sakonsa zuwa ga malamai ne to ga malamin ka a wayanka malamai kusan ɗari kake da shi a waya amma baka ji ba amma kana gama sallan farilla wani zai kira ka za ka haƙura da ambatan Allah ka je ka ɗauki wayan za ka iya kashe ma wayan nan don kai surutu za ka iya kashe talakan cikinmu shi ne kila a wata ya kashe naira dubu ɗaya ya kashe dubu ɗaya don domin ya surutu ya taƙi kun gane batun da kyau to don haka wannan wayan na daga cikin mafi girman ƙofofin surutu kuma sun ɓatar da bil'adama da yawa kun fi ni sanin wannan to na ƙarshe shine al-mukhalaqa ma'anar mukhalaqa cakuɗeɗeniya bawan Allah kamar yadda manzon Allah ya raba aiki linafsika alayka haqqan ranka tana da haƙi a wuyanka ka samu lokacin da zaka keɓe kanka yanzu wannan lokacin in hutar da raina ne ta huta saboda gobe kiyama akwai hisabi tsakankanina da raina in ban hutar da ita ba wali ahlika alayka haqqan iyalanka suna da haƙi a wuyanka idan kai ne mai gida matanka da ‘ya'yanka suna da haƙƙin ka zauna ka ɗebe musu kewa akwai ɗebe kewa da za ka yi wannan da matan da ‘ya'yan duka ka ɗebe musu kewa ku zauna ku yi wasa ku yi dariya ka ji damuwansu ka ɗauki mataki in aka gama wannan akwai buƙatun da yake matarka ce take da buƙatun ka ɗebe mata wannan kewan ta gaya maka ka ji damuwata ka ji matsalolina ka gaya mata naka in an ɗan samu matsala ku zauna ku sasanta ku fahimci juna to sannan wali rabbika alayka haqqan Allah yana da haƙi a wuyanka yanzu wannan lokacin kawai na Allah ne da daddare akwai lokacin Allah tun daga karfe uku na dare har ya zuwa asubahi wannan lokacin mun bar ma Allah da rana fa ka samu lokaci daga al'asar ne zuwa magariba ka bar ma Allah kai ko awa biyu ne ka bar ma Allah da safafa in dai ba aiki ka fita baka keɓe kanka ka bar ma Allah to amma wani yana nan bai da lokacin da zai bar ma Allah bayan ko manzon Allah ya ce wa li rabbika alayka haqqan Allah ne da haƙƙi a wuyanka na lokaci fa shi bai da lokaci shi duk inda ka ganshi cikin mutane ne abin al'ajabi sai ka je wani yana ce maka shi wallahi zai iya zama a gida wai shi sai ya fito ya je dandalin tsira ka buɗe ma kanka kofin da zaka samu gurɓacewar zuciya da ƙeƙashewanta saboda kun dai san cewa annabi ma ya hana zaman kan titi zaman da kali annabi ya hana suka ce wani lokaci babu sai annabi ce to ku ba hanya ku ba titi haƙƙinsa ka rintsa ganinka kar mace ta bauta sai ka ƙura mata ido sannan ka taimaki wanda ke da bukata in ka ga wani ya ɓace hanya ka nuna masa hanya haƙoƙa guda goma manzon Allah ya rataba akan haƙƙin hanya masu zaman kan titi suna ba da waɗannan haƙoƙa to kenan kullum sai dai a ta giba duk wanda ya wuce sai an yi ta'aliki a kansa amma ina ga saboda yanayi na lokaci za mu jinkirta insha Allah ta'ala sati ne zuwa sai mu faɗi maganin cututtuka na zuciya sannan ko mu karkara bayani daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu shiga cikin littafin kai tsaye muna fatan abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana cikin falalanka da rahamanka ya Allah muna roƙonka ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka tsaftace mana zukatanmu Allah ka cire rabon shedan a cikin zukatanmu da aikace aikacenmu da harafanmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ƙara mu wannan gari namu albarka Allah ka tunkuɗe mana dukkan shari da dukkan musiba da fitina ya Allah ka amintar da garuruwan musulmi daga dukkan shari daga dukkan fitina Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu